نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة مم.
بعد إذ بعد إذ ه- بعد إذ هداني الله لل- للإسلام مم.
أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا مم.
إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد لأحد مم.
فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس مم.
ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون مم.
يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين شيكنا بسم الله الرحمن الرحيم قال كعب كعب بن مالك Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu wato da ɗaya ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yi wata ni'ima ba a gare ni tunda nake ba'da iz hadanillahu lil islam bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiryar da ni ga addini na musulunci a azama fi nafsi wato ni'imar da ita ce mafi girma a garan kaina ni'imar da ita ce mafi girma a wajena min sididi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam daga gaskiya ta wanda na yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah a kuna kazabtuhu ta yanda ban mishi ƙarya ba ban shirya mishi zance ba kamar yanda waɗanda suka zo suka shirya mishi zance wanda yake ba haka ba ya amshi uzurinsu ya ce kaga inda a ce na shirya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu zance wanda yake ba na daidai ba fa a halika wato sai in hallaka sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hallakar da ni kama halakan lazina kazabu kamar yanda waɗanda suka sheƙa wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ƙarya suka kawo mai uzuri wanda yake na ƙarya akan cewa sun zauna a gida ne saboda larura kamar yanda suka hallaka wa inna allaha ta'ala ka abu bin malik ya ce haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ƙala sharra ma ƙala li ahadin wato ya faɗi mafi sharrin faɗar da ya faɗa ga wani wato ya faɗi mafi sharrin abin da ya faɗa ga wani daga cikin bayinsa lillazina kazabu ga waɗanda suka ƙirƙiri ƙarya suka sheƙa wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka ce ai dalilin zamansu a gida kaza kaza ne wanda kuma addini na musulunci ya yarda da wannan abin hina anzalal wahaya lokacin da ubangiji ta'ala ya saukar da wahayi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kakkausar magana akan waɗanda suka zauna a gida ba su fita yakin tabuka kuma bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dawo ya dawo daga yakin tabuka suka zo suka shirya mai zance wanda yake ba haka ba to sai Allah ta'ala ya fallasa su ya tona asirinsu daga ƙarshe ya ce kai datti ne masu فقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى yace sayahlifuna billahi lakum da sannu za su dinga rantse muku da Allah idan qalabtum ilaihim idan kuka dawo zuwa gare su daga yakin tabuka li tu'ridu anhum saboda ku kauda kai daga laifin da suka aikata ya zamanto ku ga ba su da wani laifi a shi za a ga wani ka rike shi a zuciyarka kafin ya zo ya gaya maka uzurin shi in ya zo ya gaya maka uzurin shi in uzurin nashi karɓaɓɓe ne sai ya ga ashe lalle ya cancanci ya zauna gin ya cancanci ya makara irin yaro in yayi retar daga gida ya zo makaranta ba kana tsiman ya zo shi dama da bulalaka a hannu me ya tsaida ka a gida ya ce mamar mu ce ba ta da lafiya an kai ta likita yanzu ka gani ga baki ɗaya sai ya kashe maka ma jiki subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shiga je ka zauna da ranka ya ɓaci to amma in yace me in kace me ya tsera ka a gida baka zo ba sai yanzu ya ce wallahi muna service ne da yara to ni kuma na ga in na shiri za a ci sauran abakan nawa shi yasa na tsaya kaga wannan ba uzuri bane to Allah subhanahu wa ta'ala ce da sannu za su dinga rantse muku da Allah idan kuka dawo zuwa gare su li tu'ridu anhum saboda ku kau da kai gabarin su wato kadda ku rike su a cikin zuciyarku Allah ya ce to fa'ridu anhum ku kau da kai din ku rabu da su innahum rijisun ba dan wai ba su yi laifi ba a'a laifin nasu yayi girma ne an gane ku ga rantsuwa ga ƙarya Allah ce ku kau da kai ɗin ku rabu da su don su ɗin datti ne wa ma'awahum jahannam sannan kuma makomarsu ita ce jahannam jahannam ta ishe su riga ta ishe su wando ta ishe su hula jaza'an bima kanu yaksibuna wato za a sake ta musu sakamako ne dangane da abin da suka kasance suna tsuruwurta na zance wanda yake ba na gaskiya ba su gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu na zance wanda yake shaci faɗi zance na ƙarya zance wanda ba alamar gaskiya a cikin shi to Allah ta'ala ce za a shigar da su jahannam saboda wannan sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa Allah ta'ala ya ce ya halifuna lakum litardau anhum suna rantse muku da Allah saboda ku yadda da su suna zauwa su shirya muku zance kuma daga ƙarshe su kawo rantsuwa su buga saboda ku yarda da su cewa lalle abin da suka faɗa muku haka ne Allah ya ce to ku ji da kyau fa in tardau anhum idan ku kun yarda da su sun muku rantsuwa da Allah akan ƙarya kuka yarda da su to su sani fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala baya yadda game da mutane waɗanda suke lalatattu dukkan mutumin da yake fasiki ne al-kharij anil da'a wanda ya fita daga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya to ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi هذا يدل على أن كل من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو فاسق shi yasa Allah ta'ala ce ya halifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda anhum to sai ya cire wannan sai ya cire damirin sai ya kawo alismu zahir li yaquma maqama alismi mudmar fa inna Allah la yarda anil qawmil kafirin anil qawmil fasiqin Allah ta'ala sai ya fallasa su don ya bayyana cewa su ɗin yanzu fasikai ne kar ma a sa su daga cikin wai sahabbai ne na annabi duk waɗanda suka zauna a yakin tabuka su tafi yakin tabuka ba waɗannan mutum tamanin da wani abu wanda suka zo suka shirya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ƙarya dama duk munafukai ne kamar yadda ka abu malik ya faɗa ma ara uswatan illa maghamusan alaihi wanda dama tuni da ya ja an nutsa shi cikin munafurci an ɗan taɓa addinin shi to ba za a ce musu sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba an gane ko irin su abdullahi ibn ubay ibn salul an gane nan dukkanin su munafukai ne kuma dama shine wanda yake rike da tuta ta munafukai duk wata kutungwila da wani makirci da ake kullawa da wani zagon ƙasa yana daga cikin wanda suke bada wato shawara kuma suke ba da filan na'am
kaya kaɗo na fallif na ayyuhar talatatu an amri ula'ika lalzina ƙabila minhum a rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina halafu lahu فبايعهم واستغفر لهم وأر وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال كعب كعب بن مالك الله تعالى يا قال يدا da shi yace kunna khullifna ayyuha thalatha an amri ulaika allazina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato mu waɗannan jama'ar guda uku, mu waɗannan mutanen guda uku ni ka abu da malam muraratu da malam hilalu, khullifna wato an jinkirtar da al'amarinmu, an amri ula'ika dangane da al'amarin waɗancan mutanen allazina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amshi uzurinsu suka shirya mishi zance wanda yake ba daidai ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya amshi uzurinsu hina halafu lahu lokacin da suka rantse mai da Allah ba wani abin da ya zaunar da su a gida face dai wani al'amari wanda yake mai mahimmanci wanda kuma shi ma ko da ya ji labari kafin ya fita yakin tabuka da sai ya musu izini akan su zauna a gida fa baya ahun ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi musu mubaya'a ya musu taffa wastaghfara lahum kuma ya nema musu gafarar ubangiji ta'ala wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amrana ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jinkirtar da al'amarinmu wato bai saka mu ba cikin waɗancan jama'al mutum tamanin da ɗoriya hatta ƙadallahu ta'ala fihi bidhalik hadde ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zartar da hukunci a cikin al'amarinmu bidhalika da abin da ya saukar a cikin suratul tauba ƙalallahu ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ala thalathatin ladina khullifu wato Allah ta'ala yana bayani akan waɗanda Allah ya amsa tubansu ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansarin ladina taba'uhu fi sa'atil usra dukkan waɗanda suka bi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka fita tare da annabi a yakin tabuka Allah ta'ala ya amshi tubansu duk wanda ya tabbata a cikin almaghazi wato ya bi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fita tare da annabi yakin tabuka to kaga idan mutum ya ce zai ci mutuncin shi zai fallasa shi to wannan zai kumyata kan shi ne saboda yana so ne ya tada maganar ubangiji ubangiji ya amshi tubansu ya yafe musu ya gafarta musu laifuffukansu to amma wani ya zo ya ce ba haka ba shi akwai wane bai yadda da shi ba akwai su wane da wane da wane bai yadda da su ba shiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke bayansa nagari don wani ya zo shi ya ce zai tada wannan wanke wata Allah ba za a kallace shi ba an gane ku? to shi kenan Allah ta'ala ya ce wa ala thalathatin ladina khullifu wato laqad taba ala thalathatin ladina khullifu haƙiƙa Ubangiji ta'ala ya amshi tuba a kan waɗannan mutanen guda uku, waɗanda aka jinkirtar da al'amarinsu game da sauran al'amarin waɗanda ba su fita ba yaƙin tabuka suka zo suka shirya makazance wanda yake ba na haka ba kuma aka nema musu gafara. An gane ku? Su wannan Allah ta'ala ya amshi tubansu mutanen nan guda uku. wanda a kansu ne a kansu ne wannan hadisi mai tsawo wato muka tattauna a kai وليس الذي كرهان مسنسق والدليل
نعم
وليس وليس الذي
ذكر نعم وليس الذي ذكر وذكر نعم ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو عن الغزو عن الغزو مم.
وإنما هو تخليف تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا أمن حلف له مم.
واعتذر إليه فقد فقبل منه متفق عليه الحمد لله رب العالمين shehu ya ce al'imamu ka bin malik ya ce walaisan lazi zakara mimma khullifna takhallufana anil ghazwi wato abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani na wa'ala thalathatin lazina khullifu mimma khullifna laisa mimma khullifna daga cikin waɗanda aka daƙilar da mu laisa takhallufana anil ghazwi ba ana nufin wato allazina khullifu waɗanda aka daƙilar da su ga barin fita yaƙi ba ba shi ake nufi ba ba wai daƙilewa a gida a zauna a gida ga barin fita yaƙi ba ba shi ake nufi a nan ba wa inna ma huwa takhlifuhu iyana sani dai wato abinda ubangiji subhanahu wata'ala yake nufi anan ubangiji subhanahu wata'ala ya jinkirtar da al'amarinmu game da al'amarin waɗancan sauran mutanen shine yace wa irja'uhu amrana da kuma jinkirtawar shi al'amarinmu an man halafa lahu dangane da al'amarin waɗanda suka rantse wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa atadara ilayhi suka kawo hamzari zuwa gare shi wa faƙabila minhu kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya amshi wannan hamzarin daga wajensu ba shi ake eh, wannan shine abin da Allah yake nufi wato at-takhalluf din guda biyu ne akwai at-takhalluf wanda shine surar yawanci ta yi magana a kan shi farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun to wannan abin da ake nufi da at-takhalluf ana ana nufin daƙinewa a gida zama a gida ga barin fita yakin tabuka To amma can kuma da Allah ya ce wa ala salasatin ladina khullifu ba ana nufin waɗanda aka dakilar da su a gida ba gabarin fita maka gabarin fita ta buka ba. A'a ana nufin waɗanda suka zauna a gida kuma da aka zo yanzu su hal yanzu ba su ji wani lamari a kansu ba. Ba su ji wani yabo daga Ubangiji ba ko kushewa. Su waɗanda suka zauna a gida. wanda ba su da wani uzuri sai na ƙarya su ai tun da ja an zartar da hukunci a kansu tun innama sabilu sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum tun da aya ta gomiya tara da, da shida hal zuwa aya ta kusan gomiya tara da bakwai gomiya tara da takwas duka a kansu ta sabka to amma su ka abu malik Allah ta'ala ce wa akharuna murja'una kira al-abdullah ibn abu amr ibn al-ala al-basri kenan murja'una wa akharuna murja'una li amri Allah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim can kuma sai Allah ya ce ne wa ala thalathati alladhina khulifu waɗannan mutanen guda uku wanda su ba wata kissa su yanzu wanda yazo wanda tazo ba wani labarin su wanda yazo akan an amshi tuban su ko kuma su ma ba amshi tubansu ba to Allah ya amshi tubansu wannan shine abin da Allah ta'ala yake nufi akan wa'alar salasatin ladina khullifu ba wai ana nufin ba wa'alar salasatin ladina khullifu anil khuruj ila tabuka ba ana nufin alladina khullifu amrahum an gane ku waɗanda aka jinkirtar da al'amarinsu gane ku al-irja'u shine at-ta'khir na'am muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin littafinsa haka al-Imam Muslim ya kawo shi a cikin littafinsa na'am في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج أن يخرج يوم الخميس fi riwayatin a cikin wata ruwaya أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك حقيقة ما أيكي صلى الله عليه وسلم يا فترانا الخميس يا فتدق برن مدينة رانا الخميس يا فتدق برن مدينة ألوكا تندري تفياج تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana so ya fita bulaguro ranar alhamis saboda ranar alhamis rana ce wanda ake bujurto da ayyuka na bayi ga baki ɗaya dukkan bawan da ya zamanto baya haɗa bautar wani da Allah za a gafarta mai kusa kuren shi face dai mutumin da ya zamanto tsakankanin shi da wani akwai gaba to za a ce ku ɗan saurara wa waɗannan guda biyun hatta ya tsaliha an ziru hadaini hatta ya tsaliha kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadith to don haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu a duk bulagurarrukan da ya yi kaɗan ne ma za ka samu cewa manzo Allah ba ranar alhamis ba ranar alhamis ya fita ba kuma kaɗan ne za ka samu cewa ba ranar alhamis ya dawo ba na'am an gane ko saboda mahimmanci na'am ana so idan mutum zai fita bulaguro to ya fita ranar alhamis haka nan in zai dawo ya dawo ranar alhamis Mm, eh ba shi yake nuni akan kuma bai halitta ba fita ranar asabar ko ladi ko litinin ko talata da makamantansu na'am a ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance na haka na'am
في رواية كان لا يقدم من سفر إلا نحر في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس نعم، ثم جلس فيه a kaɗan ne ma yake fita bulaguro ba dawowa ba wa fi ruwayatin wa kana la yaqdumu min safarin illa naharan a cikin wata ruwaya ta al-Imam al-Bukhari ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance la yaqdumu min safarin baya dawowa daga bulaguro illa naharan face dai da hantsi fi duha lokaci na walluha wato ido yana ganin kowa wato komai a bayyane a fili ƙarare yake dawowa fa'iza ƙadima idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya iso birnin madina bada abil masjid yana fara sabka a masallaci kafin ya tafi gidanshi saboda ya yi sallah ta nafila sannan kuma ya zauna saboda zawar waɗanda za su mishi sannu da zawwa shine fa salla fihi raka'ataini sai ya yi tahiyyatul masjidi thumma jalasa fihi sannan kuma sai ya zauna a cikin masallaci saboda zawar masu sannu da zawwa daga baya kuma sai ya tashi ya shiga gidan shi a cikin wannan hadisi akwai wato fawaid da dama wanda waɗansu muna cikin karatu mun yi mun yi bayani a kansu waɗansu kuma a ciki ba mu yi bayani a kansu ba fa'idodi wanda sama da arba'in a cikin wannan hadisi na'am
وعن أبي عن أبي نجيد بدم النون وفتح الجيم Mm.
عمران بن حسين Mm.
الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من من جحينة Mm.
أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
وهي حبلى من الزنا Mm.
فقالت يا رسول الله Mm.
أصبت أحدا أحدا فأقمه haddan نعم فأصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها Mm.
فقال أحسن إليها ahsin أحس- أحسن إليها Mm.
فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر fa'atini biha فاتني نعم بها مم.
ففعل بأمر فأمر بها فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله فقد زنت فقال لقد تابت توبة لو لو قسمت مم.
بين سبعين من أهل المدينة لوسع ولوسع لوسع لوسعتهم مم.
وهل وجدت وهل وجدت أ- أفضل أفضل من أ- من أن جادت لنفسها لله عز وجل رواه مسلم.
Allahu akbar. Hadisi na gaba a cikin wannan babi na at-tauba shine hadisin Abu Nujayd. Shine Abu Nujayd bi dhammin nuni wa fatihil jim, wato Nujayd ba za ka ce Najid ba ko Nujid ko Najayd a'a Nujayd. Shine Imran bin Husaini radiyallahu anhuma shine Imran dan Husain yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Hussein al-Khuzai al-Ka'abi. Annan ra'atan min juhainata a tattar Rasulallahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Imran bin Hussein ya ce haƙiƙa wata mata ta ƙabilar juhaina ta zo wa ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama wahiyya hubula mina zina alhali tana ɗauke da ciki na zina ta zo wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana da kwai ciki ya ɗan fara girma kuma wannan zina ce ta yi ta ɗauki wannan ciki ta yi nadama a kan wannan zina da ta yi ta yi wanwar kuma yanzu take so ta zo ta gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu yanayin da take ciki فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي da ta zo ta ce ya ma'aikin Allah asabtu haddan wato na aikata abin da haddi yake zamantowa wajibi a kaina fa'aqimhu alayya ka tsayar da dokar Allah a kaina wato ka tsayar da haddi na ubangiji a kaina saboda ya tsarkake ni daga dattin da na aikata shikenan ma'aike alaihi salatu wassalamu ya tambaye ta tana da hankali ta ce lafiyanta kalau ba ta da wata matsalar komai kuma gashi nan kuma tana da ciki ba ta da miji fada'a nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama waliyaha sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya kirayo majibincin al'amarin ita wannan matar da ta kawo mai wato ta zo ta gaya mushi wannan yanayin da take ciki manzala ya ce ina wanda yake kula da al'amarinki wane ne shi ta ce wane ne manzala ya tura aka kira mai shi faƙala ahsin ilaiha manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai to ka kyautata wa wannan bawar Allah kale ya zama to don tana ɗauke da ciki wanda yake ba na sunna ba ka dinga hantararta ka dinga cutar da ita ka dinga zaluntarta ka hana ta abinci abin da kasance kana yi mata na alkhairi kafin ta ɗauki wannan ciki yanzu ma ka dinga yi mata shi fa'iza wada'at fa'atini biha ce idan ta haifi abin da yake cikin nata wannan to kuma sai ka zo min da ita saboda a tseda mata dokar ubangiji subhanahu wata'ala saboda a mata haddi wanda ya dace da ita wannan za mu gane cewa ashe idan mace ta yi zina ta ɗauki ciki to ba za a tsaye da ba haddi a kan da sai bayan ta aihu fafa'ala to shi kenan wannan wanda yake kula da lamarinta ya ce ba komai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koma gida ya aikata abin da manzan Allah ya umarce shi ya kyautata mata ba zagi ba duka ba hantara ba cin mutunci ba komai illal ihsan shikenan lokacin da ta haife abin da yake cikinta ya zo ya gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu to wannan baiwar Allah wanda wani lokaci ta zo ta ta kawo maka yanayin da take ciki ka sa aka kirawo ni to ta haife abin da yake cikinta shikenan yaron da aka ce ta kula da shi da kyau hal ya wadatu daga shan mama shikenan bayan an biyu ya isa yayi yaro ta zo da shi gaban ma'aiki alayhi salatu wassalamu mama ya ishe shi komai da komai ya isa yayi fa amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai yayi umarni da a shirya ta a gyara ta saboda jefe ta da yi fa shuddat alaiha thiyabuha aka daure mata tufafinta a jikinta ta yadda ba yadda za a yi iska ta ɗaga wannan tufafin nata ta yi tsiraici a gaban bayin Allah. Sun ma'amara biha furujimat sai ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya yi umarni da a jefe ta kuma aka jefe ta. Hatta rasu. Sun masalla alaiha sai ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya tashi zai tafi ya yi mata sallah ta gawa. faƙala lahu umar sai umar ɗan khattab radiyallahu anhu Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce tusalli alaiha ya rasulallahi wa qad zanat in zai ma'aikin Allah abinda za ka yi kenan ka yi wa wannan bawar Allahn sallah alhali ta yi zina wannan sai ka wa masu zina gindi hal aga kana mata sallah ya ce lalatattu ma kenan in suka mutu mutanen kirki za su iya musu sallah umar ya ce wannan abin bai yi ba ya rasulallah bai kamata ba a mata manzo Allah ya ce da shi laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli almadinati la wasi'atuhum yace umar yace haƙiƙa wannan baiwar Allah din laqad tabat tawbatan haƙiƙa tayi tuba wanda take mai girma wanda law qusimat bayna 70 min ahli almadina da za a raba wato wannan tuban tata da ta yi da za a raba ta tsakankanin mutum saba'in masu laifi daga cikin mutanen madina lawa sa'atum da ta ishe su ita kadai tuban da ta yi ta ishi mutum saba'in kuma za ka ce ba za a mata sallah ba wa hal wajadta afdala min an jadatu bi nafsi halillahi azza wa jalla yanzu wa hal wajadta ma'ana wa hal wajadta shay'an shi yanzu ka samu wani abu wanda mutum zai bada shi cikin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wanda afdala min an jadatu bi nafsiha mafi girma wanda kyautar da ta yi da kanta kyauta wa ta yi da ranta wa ta bayar da shi lillahi azza wa jalla saboda neman yardar Allah ai ba kama ta bane akai ita ta kawo kanta da kanta ta ce ta aikata laifi a tsaye da dokar Allah a kanta to wannan kadai tuban da ta yi ya ishi arabawa mutum saba'in ba ita kaɗai ba ma mutum saba'in ya ishe su wani hadisi al'imamu muslim ya rawaito shi haka al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi da al'imamu nasa'i duka sun rawaito su na'am وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لي- لو أن نعم لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب إلا التراب فيتوب الله على من تاب متفق عليه hadisi daga abdullahi dan abbas ko anas dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da su haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lau anna wadiyar libni adama min zahabin da a ce ɗan adam da a ce ɗan adam yana da kwai fakeken kwari yana da kwai ƙatar rami na zinari yana cike da zinari a ce wato kwari na na gaduram duka gabaki daya a ce na mutum ɗaya ne kuma cike yake da zinari ko kuma ramun zango tak cike take da zinari kuma mutum ɗaya ne yake tashi ci ba ta wani bace banda shi kaɗai zala ya ce a habba an ya kuna lahuwa diyani to zai so a ce ina ma dai a ce irin wannan kinkurin guda biyu ne gare shi ina ma dai a ce yanzu ba kwari ɗaya ba ne gare shi kwari biyu ne gare shi wato duk wanda yake da kwai kuɗi kal ka yi tunanin cewa shi kuɗi ya ishe shi yana ƙara samun kuɗi ne yana ƙara kwaɗai ya ajiye miliyan ɗari a banki a kwantin shi amma yanzu so yake a ce kuma wata miliyan ɗarin ta ƙara hannu kai da ba ka da miliyan ɗaya a hannu so kake a ce ka samu miliyan ɗaya to yanzu miliyan ɗarin tana ƙara ƙaruwa so zai kuma a ce hallo wata miliyan ɗari biyu ta ƙaru da kuma miliyan ɗari hudu in yana da miliyar guda a kwantikin shi to fatan da zai da kai shine kawai ya waye gari a ce yanzu miliyar biyu ce a cikin kwantikin shi to manzo Allah ya ce da a ce ɗan adam yana da kwai fake kyankwari cike da zinari to sai ya so a ce ina ma dai a ce kwarin biyu ne gare shi ba ɗaya ba ne yanzu in mutum yana da kwai gida na laka fatan da zai shine idan ma Allah ya hore mishi dukiyar da zai siyi siminti ya wa gidan nashi kwaskwarima yana kwaskwarima kuma yanzu zai fara kwankwashe kwankwashe kuɗi yana shigo mishi ya siyi buhun siminti biyar ya ya sa a mishi bugin- burgin siminti daga baya ya buge wata katanga ko kuma ya ce ɗakuna yake so ya ɗakuna andir daga baya irin katangi wanda ake yi na da na siminti wanda ba su da wannan tuntukin irin na zamani sai mutum ya kare ma kawai daga baya in ya ga wani wanda bai kai shi ba ya ɗauki wannan mai tuntu na zamani kawai sai kuma a buge ta hannu a kullum guri baya kare wa ɗan adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce walan yamla a jawfahu illa turab wato ba wani abin da zai cika cikin ɗan adam ya zamanto ɗan adam ya wadatu daga dukiya ya ƙoshi illa turabu face dai ƙasa ta ƙabarin shi wato kawai sai ya buɗe cikin shi kawai sai ya ji sai ya buɗe bakin shi da cikin shi kawai ya ji kawai ƙasa ta ƙabari ta shiga wa yatubu Allahu ala man taba amma din yanda muka kai akan kwaɗayin duniya da son tara kayan duniya yanda in ina da miliyan ɗaya miliyan biyu nake so a ce ina da in kana da miliyan goma miliyan ashirin ake kake so a ce kana da to din da haka wannan laifi din da muke janyo wa kanmu na kwaɗayin kayan duniya to idan muka tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah yana amsar tuba shine wa yatubullahu ala man tab ubangiji subhanahu wa ta'ala yana amsar tuba akan dukkan bawon shi wanda ya tuba muttafaqun alaihi wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi na'am
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm.
يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلان يقتل ila rajulaini نعم إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان يدخلان الجنة يقاتل هذا في هذا في سبيل الله فيقتل ثم ي- ثم يتوب الله على القاتل Mm.
فيسلم فيسلم فيشتش fayuslimu فيسلم فيستشهد ما شاء الله.
متفق عليه
Hadisi na ƙarshe a wannan babe shine hadisin Amirul Mu'minina fil hadith Abdurrahman ibn Sakhar Abu Huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yin dariya ila rajulaini zuwa ga mutane guda biyu daga cikin bayin shi ya qatulu ahaduhuma al-akhar ɗaya daga cikin su zai kashe ɗaya amma kuma yadkhulani janna su dukansu za su shiga aljanna ɗaya ya kashe ɗaya kuma kowa daga ciki za su shiga aljanna kuma za a haɗe a aljanna an gane ko to wannan ubangiji subhanahu wata'ala yana dariya zuwa ga waɗannan manyan bayi nashi guda biyu nagari bayin Allah nagari mutanen kirki manzo Allah ya ce yuqatilu hadha fi sabilillahi na farko wanda aka kashe din ya fita ne yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah yana cikin guruf ta muminai fa yuqtalu da ya je shi an fara yaƙi tsakankanin muminai da kafirai sai Allah ta'ala ya arzuta shi da shahada wani daga cikin arnawa ya kashe shi kaga shi yanzu wannan yayi shahada ko shi kuma shahidi wato darajar shi tana da kai girma a cikin aljanna a aljanna akwai waɗansu darajoji guda ɗari tsakankanin daraja ta ɗaya zuwa ta biyu kamar tsakankanin sama da ƙasa suke Allah ta'ala ya tanade su ne lil mujahidi na fi sabili ga waɗanda suke fita yaƙi cikin ɗaukaka addininsa kamar yadda yake cikin sahihain to waɗannan darajoji guda ɗari sun tabbata a gare shi shi wannan an gane ko sun ya tubu Allahu alal qatil sannan kuma shi wannan wanda ya yi kisa ɗin wanda ya kashe musulmi ɗin Allah ta'ala ya amshi tuban shi fa yuslimu Allah ya mishi gamnakatar ya musulunta. Fayus ta shahad, shi ma kuma ya mutuwa shahada, ya fita filin yaƙi da sunan ekif ta musulmai, ya je shi kuma shi ma a can wani arna ya kashe shi. Kaga da wancan musulmin da aka kashe, wanda ya kashe shi yanzu ya musulunta kuma shi ma yanzu an kashe shi a filin yaƙi. Kaman Malam Hamza, Sayyidu Shuhada'i, da Wahashi ibn Harb. kaga malam hamza ammi ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam a yakin uhudu wahashi ya kashe shi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda jin ciwon kashe mishi amminsa da aka yi wato wahashi da ya musulunta maza Allah bai yadda ya haɗa ido da shi ba amma dai ya yarda kawai Allah ya amshi tuban shi saboda bai ji daɗin kashe mishi hamza da aka yi ba saboda a cikin wani hadisi wanda waɗansu daga cikin malamai ba su inganta shi ba manzo Allah ya ce la umathilan nabi sab'ina minhum ya ce wallahi sai na wa mutum saba'in kaca kaca ta dalilin saboda sun kashe muna Hamza wato sayyidu shuhada'i to amma wa shi ibn harb ya musulunta shi wanda ya kashe Hamza kuma shi ma gashi ne yana da kwai hadisai da dama cikin musnad na al-Imam Muhammad yana da hadisai da dama kuma shi ma cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam za sa shi kaga ya kashe babban sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda kuma yana daga cikin alul baiti kuma gashi shi ma kuma ya rasu ya shiga aljanna to kaga wannan abun mamaki an gane ku muttafaquna alaihi wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim ya rawaito shi suka rawaito shi wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik